أعوذ بالله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na ainihin khutuwatun ila sa'ada wanda sheikh abdul muhsin alƙasim ya rubuta idan yan uwa ba su manta ba satin da ya wuce gabar da za mu tashi lokaci ya cin mana shi ne al'ikhlas shi ne ikhlasi kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan bauta da kuma yin ayyuka na ibada don neman yardar Allah maɗaukakin sarki shi ne malin ce mal ikhlasu menene ikhlasi idan aka ce ikhlasi menene ake nufi da al-ikhlas babitul ikhlasi ƙa'idoji na ikhlasi mala ya ce an takuna niyyatuka fi hadha al'amali lillah duk aikin da za ka yi duk wani aiki da kake so ka yi Fala ya ce ka tabbatar niyyarka a cikin wannan aikin ya zama don Allah maɗaukakin sarki. La turidu biha ghairar Allah ba ka nufin wani Allah a cikin wannan aikin. La riya'an ba za ka yi riya ba don mutane su gani su yaba wala sum'atan kuma ba za ka yi don jiyarwa ba. Wala rif'atan kuma ba za ka yi domin neman wata ɗaukaka ba, wala ta zallufan kuma ba za ka yi domin neman kusanci ko kusantuwa zuwa ga mutane ba, inda ahadin zuwa ga wani. La ta taraƙabu minan nasi madahan, idan za ka aikata aiki kada ka jira yabo na mutane, wala ta minhum qadhan kuma ba za ka ji tsoron suka ko kushensu ba duk abin da yake na ibada ne aikin da ake neman kusanci da Allah madaukakin sarki da shi to ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da malam ya lissafo ba zai sa ka aikata aikin ba kuma ba zai sa ka bari ba ba za ka yi wannan aikin don riya mutane ka yi su gani ba haka nan ba za ka yi don ka jiyar da mutane ba domin riya da muke gani shine ashirkul asghar karamar shirka wanda ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai faɗa wa waɗanda suke aiki suke shirka da Allah madaukakin sarki ku tafi idhabu ila alladhina kuntum tura'una fihim ku tafi zuwa ga waɗannan da kuke nuna masu ayyukanku kuke aiki don ku burge su a gidan duniya hal tajiduna indahum jaza'an ku je ku gani shin za ku samu sakamako a gurinsu za ku samu lada aikin da ya kamata ku yi don Allah madaukakin sarki kuka yi don ku nuna wa wasu ko ku jiyar da wasu ko ku burge wasu to Allah madaukakin sarki zai rifarin ɗinku zuwa ga waɗanda kuka nemi burgewa ko kuka nemi nuna wannan aikin idan alkiyama ta tsaya za a ce ku je ku nemi ladan aikinku a gurinsu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce za mu gabato da abin da suka aikata na aiki a gidan duniya ba don Allah ba suka yi don riya suka yi don sujiyar suka yi domin neman wata ɗaukaka ko neman kusanci zuwa ga bayi ko suka yi wannan aikin dan mutane su yabe su ko suka bar aikin dan tsoron sukan mutane Allah ya ce irin wannan aiki dan alkiyama ya tsaya za mu gabato da irinsu ga bawa yana ga ya tara ayyuka amma ba don Allah madaukakin sarki yayi ba irin wani aikin Allah ya ce faj'alnahu haba'an mansura sai mu sanya wani aikin ya zamanto kura a bar shekewa fa idza kanat niyyatuka lillahi wahda idan niyyarka ta kasance don Allah ne shi kadai a cikin aiki da zaka yi walam tuzayyin 'amalaka min ajali al-bashar kuma baka kawata aikinka don mutane ba ya zama lokacin da mutane suke ganinka za ka tsaya ka kyautata aiki ka kyautata shi iya kyautatawa amma idan mutane ba sa ganinka sai ka yi wannan aikin biji-biji in sallah ne ka tsaya ka yi mai kyau ka yi karatu mai kyau idan biyayya ne wa iyayenka lokacin da mutane suke nan sai ka ainihin zaƙe idan tsakaninka da ita ne kuma sai ka nuke duk wani aiki karatun ƙur'ani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran ambaton Allah idan da mutane ka zaƙe ka kyautata shi amma in ya zama iyakai kaɗai ne sai ka noke ka ƙi mai kyau Malam ya ce wa lam tuzayyina amalaka min ajalin bashar baka kawata aikinka dan mutane ba fa anta mukhlisun duk wanda yake da wannan ɗabi'a ya zama bayyanansa da ɓoyensa da mutane da ba mutane yadda zai iya aikin iya iya wasa kenan to irin wannan malam ya ce fa anta mukhlisun ka zamanto mai ikhlasi yaqulu al-fudail bin iyad Fudailu ɗan Iyad shi ne Aliyu al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud at-Taimi al-Yarbu'i wannan shi ne tabi'i ne yake cewa al'amalu li ajalin nasi shirkun bawa ya aikata aikin da ake yi don Allah aikin da ake neman kusanci zuwa ga Allah bawa ya aikata irin wannan aikin don mutane ko don ya burge mutane shirkun wannan shirka ne wa tarkul amali li ajalin nasi riya'un haka nan barin aiki don mutane aikin da ake yi don Allah bawa sai ya bari don bawa inda zai burge a kusa riya'un wannan riya ne kaga yi don mutane ya zama ashirkul akbar bari dan mutane ya zama ashirkul asghar mala yace wal ikhlasu shi kuma ikhlasi an yu'afiyaka Allah minhuma shine Allah ya kubutar da kai daga dukkan guda biyu daga yi dan mutane da kuma bari dan mutane ya zama an zaka yi aiki kana yi ne don Allah madaukakin sarki in za ka bar wani aiki kana barin wani aikin ne domin Allah maɗaukakin sarki fa akhlis jami'a a'malika wannan magana ta zo a cikin hilyatul auliya mala yace fa akhlis jami'a a'malika lahu subhanahu wa ta'ala ka ainihin yi ikhlasi ka tsarkake aikinka gaba ɗayansu lahu subhanahu gare shi Allah madaukakin sarki wala tataqalla li ahadin kada ka nemi tsinkayar da wani cikin aikinka wa adkhil nafsaka fi qawlihi ta'ala kai kokari ka shigar da kanka cikin jimillar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa cikin suratul an'ami ayata 100 da ainihin 20 da 63 62 zuwa 63 Allah yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul kace inna salati li sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah madaukakin sarki ne suke ubangijin talikai wannan ya tattara dukkan aiki na bayi gaba ɗayansu daga farkon balagarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa na dukkan sallar da zai yi zai yi ne don Allah madaukakin sarki zai yi ne don neman yardar Allah madaukakin sarki da cika umarninsa wa nusuki da yanka da zai yi yankan nan na layya ne yankan nan na suna ne yankan nan na hadiya ne yankan nan na ainihin cin nama ne kawai don jin daɗi ko wadata dukkan wani yanka ko wata yanka da zai yi zai yi ne don Allah madaukakin sarki ba zai taɓa zubar da jini ba don Allah madaukakin sarki ba don yana daga cikin manya-manyan me manya-manyan ayyuka na shirka wa Allah madaukakin sarki yin yanka azabhu li ghairillah yin yanka ba don Allah madaukakin sarki ba kai yanka don wato wani wata buƙatar ka ko buƙatar wato wani aiki da aka maka na tsabi ko na makamancin haka ka zubar da jinin halittar Allah madaukakin sarki wanda ba kai ka halicce ta ba wannan yana daga cikin manya-manyan shirka da Allah madaukakin sarki ya ainihin haramta su to malam yace wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin sai Allah sai Allah madaukakin sarki yace la sharika lahu shi kadai yake cikin wayannan ayyukan ba shi da abokin tarayya malam yace huwa da'watur rusuli kamar yadda ibnu kathir yake faɗa cikin tafsirinsa yace wannan shine da'awar annabawa na la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon farkon wanda ya mika wuya ibnu kathir yace huwa da'watur rusuli salatu llahi wa salamuhu alayhi alaihim kama akhbara ta'ala wannan shine da'awar annabawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin alqur'ani annabi nuhu alayhi salatu wassalam da yayi wa'azi wa mutanansa da ƙarshe ce fa in tawallaytum fama sa'altukum alayhi min ajr in ajri illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin yace idan kuka juya baya ku sani fa cewa wannan aiki da nake yi na kiran ku zuwa ga Allah madaukakin sarki a ku zai amfana ku ne za ku samu tsira sanadiyarsa ranar da za ku tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki to idan kuka juya baya kuka ki karban wannan sako da nazo muku da shi ku sani fa ni ba wai ina tambayar ku ku bani sakamako ko ladan wannan aikin bane ba in ajriya illa ala Allah ni ladana sakamakon wannan aiki da nake yi yana gurin Allah madaukakin sarki ina fatan Allah ya bani ladan wannan aikin da nake yi umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni na kasance daga cikin musulmai wata ayar cikin suratul baqara Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله يتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه باب وند yake kyama ko waye yake kyama nabin tafarkin annabi Ibrahim bin addinin annabi Ibrahima illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawuntar da kansa ya ainihin wawuntar da lahirarsa baya tunanin samun makoma mai kyau in ban da wanda ya wawuntar da lahirarsa ya wawuntar da makomarsa ya wawuntar da kansa waye zai ki addinin annabi Ibrahim Allah ce haƙiƙa Allah ya zaɓe shi a gidan duniya kuma a lahira ma yana daga cikin nagartattun bayi إذ قال له ربه أسلم ambata lokacin da ubangijinsa ya ce masa ka miƙa wuya sai ya ce me aslamtu lillahi rabbil alamin na miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki ubangijin talikai walaqad awhaya walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al khasirin wannan tahdhiri ne faɗakarwa ce Allah maɗaukakin sarki ya tauna tsakuwa wa ‘yan adam domin ayarsu ta tsorita, Allah ya fara daga sama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ba zai saba wa Allah ba kuma ba mai saban Allah bane amma Allah madaukakin sarki yace haqiqa uhiya ilayka an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablik an yi wahayi ga annabawa da suka zo gabaninka ana mai tsawatar musu da jan musu kunne cewa me la in asharakta idan kai shirka ga Allah madaukakin sarki ka hada Allah madaukakin sarki da wani abu cikin bauta la yahbatanna amaluka tabbas wallahi aikinka za su lalace gaba daya wala takunanna min al-khasirin kuma za ka zan daga cikin waɗanda suke tababbu wannan fa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake wannan magana kai ka san an fara da gaba ɗaya ne dan na ƙasa a kiyaye shi ba zai yi ba Allah ya tsare shi da kai ake da kai ake da ni ake da mu ake in har Allah zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana da irin wannan uslubin ina gani ina ga kai wanda ba kowa ba komai ba To, a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce cikin suratu Yusuf, Allah maɗaukakin sarki da ya hakaito mana addu'ar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ƙarshen ainihin suratu Yusuf Allah ya ce, Rabbi ƙwada a taitani minal mulk. Annabi Yusuf yana ambatan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, ya ce, Ya Allah, haƙiƙa ka bani mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith kuma ka sanar da ni wani abu daga ɓangare na sanin ta'wili fassarar mafarki fatirar samawati wal ard ya Allah kai ne makagin halittar sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin lamari na a duniya da lahira tawaffani musliman ya Allah ina roƙonka ku duba annabi yusuf sai dai lissafo ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, ya ambace su, ya yabi Allah maɗaukakin sarki da aiki manya daga cikin ayyukansa, sannan ya jibintar da lamarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana mai kaskantar da kai, sai ya addu'a ya ce tawaffani musliman, ya Allah ka cika min ina musulmi, ka ɗauki raina ina musulmi, wa alhiqni bis salihin. kuma ka ainihin riskar da ni da ainihin nagartattun bayi wannan shine da'awar annabawa kamar yadda annabi Musa alayhi salatu wassalam yake ainihin cewa mutanansa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da Allah madaukakin sarki to ku miƙa wuya gare shi shi kadai in kuntum musulmi na in kun kasance ku musulmi ne cikin suratu al-ma'ida Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu annabawa gaba ɗayan su musulmai ne ba su yi shirka da Allah madaukakin sarki ba wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya a cikin wannan al'umma annabi musa alaihi salatu wassalam allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari dangane da shi ma nasa miƙa wuyan wa id auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna qalu amanna billahi qalu amanna washhad bi annana muslimun allah ya ce ka ambata lokacin da ainihin muka yi wahayi ko na yi wahayi zuwa ga alhawariyin su ne annabi isa da kuma sahabbansa an aminu bi cewa su imani da ni inji Allah maɗaukakin sarki wa bi rasuli da manzannina ƙalu sai suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimuna kuma kai shaida da cewa mu mun mi kauya kenan duk wanda yake so 'yan uwa ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya yake so ya ci gajiyar rayuwarsa a gidan duniya in ya koma ga Allah shine ya kasance cikin ayyukansa baya shirka da Allah maɗaukakin sarki ya cika ikhlasi ga Allah maɗaukakin sarki al-ikhlasu tariqu al-ikhlasu lillahi tariqus sa'ada wato ikhlasi ga Allah madaukakin sarki kadaita Allah madaukakin sarki cikin ayyukansa da bautarsa shine hanya da take kai bawa zuwa ga samun sa'ada take kai bawa ga sabon rabauta take sada bawa da rahmar Allah madaukakin sarki gina al-abdi bi ta'ati rabbih wal ikbali alayhi bawa yana samun wadatuwa ne ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wal iqbali alaihi da kuma kusantar Allah madaukakin sarki da fuskantar Allah madaukakin sarki a lokacin da ya fada cikin wani hali da yake neman taimako wa ikhlasul a'mali lillahi asluddin kuma yin ikhlasi wa Allah cikin ayyuka malam yace wannan shine asalin addini wa tajul amali kuma shine kambe na aiki wato shine wato rufin aiki ta sama wa tariqu sa'ada kuma shine hanyar da take sadar da bawa zuwa ga samun rabauta wa huwa unwanul waqari shine babban dalili na samun girma wa sumuwul himmati kuma da daukakar himma wa rujhanil aqli da cikar hankali na bawa wala yatimmu amrun wala tahsulu barakatun illa bi salahil qasdi wan niyya babu wani aiki da zai cika duk wani aiki da bawa zai yi wannan aikin zai zamanto tawayayye ne kuma wannan aikin ba zai samu albarka ba illa bi salahil qasdi wan niyyati sai bawa da zai aikata aikin ya inganta kudurinsa dangane da wannan aikin sannan kuma ya kyautata niyyarsa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim Allah ya ce wama umiru ba umarci bayi ba illa liya'budullaha face su bauta wa Allah madaukakin sarki suna me mukhlisina suna masu yin ikhlasi cikin bautarsa suna bauta masa shi kadai suna tsantsanta masa ainihin girma suna tsantsanta masa ainihin ikhlasi da kadaita shi a cikin wannan bauta din hunafa suna masu karkacewa da barin dukkan abin da yake shirka ne ga Allah madaukakin sarki wa yuqimu salata su tsayar da sallah wa yu'tu zakata su ba da zakka wa dhalika dinul qayyim Allah ya ce wannan shine tsayayyen addini to shine malam yace babu wani albarka da bawa zai samu cikin aiki sannan aikin ba zai cika ba in babu ingancin niyya da kuma kuduri dangane da al'amarin Ubangiji Allah maɗaukakin sarki. Akwai amara Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu Alaihi wasallama bil ikhlasi fi akthari min ayatin. Hakika Allah ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama bil ikhlasi da yin ikhlasi fi akthari min ayatin cikin ayoyi ba ɗaya ba, cikin ayoyi sama da guda ɗaya. Faƙola lahu Allah maɗaukakin sarki ya ce masa, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ainihin bautawa Allah madaukakin sarki kana yi masa ikhlasi cikin addini kana mai tsantsanta kadaita shi kana mai tsantsanta ainihin kana tsantsanta masa wato wato kana tsantsantawa cikin lamarin Allah madaukakin sarki baka hada shi da komai da kowa cikin addini wannan cikin suratul zumar ayata biyu فقال له cikin suratul zumar din da aya ta 11 Allah ya ce qul kace inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din kace lalle ni an umarce ni na bautawa Allah madaukakin sarki ina yi masa ikhlasi a cikin addinin sa faqala Allah ya kara fada cikin suratul zumar aya ta 14 qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini kace Allah madaukakin sarki shi zan bautawa shi kadai ina mai tsantsanta masa addini na malam yace fa salahul amali min salahil niyya bawa ka sani cewa ingancin aiki aikinka zai inganta ne idan ka zamanto kana da ingantacciyar niyya wa salahun niyyati min salahil qalbi kuma ana samun ingantacciyar niyya ne idan bawa ya kasance zuciyarsa tana da kyau wa aslu qabulil a'mali 'inda Allah asalin samun karbuwan aiki a gurin Allah madaukakin sarki al-ikhlasu ma'al mutaba'a kafin Allah ya karɓi aikin bawa sai an samu ikhlasi sannan an samu almutaba'a wato bin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da aiki ya ƙolu ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna abu abdurrahman abdullahi ibn mas'ud ibn ghafil al-hudhali sunansa kenan ya musulunta a farko-farkon lokaci na musulunci sannan ya bar duniya a shekara ta 32 ko ta 33 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin usdul gaba fi ma'rifati sahaba to abdullahi dan mas'ud yake cewa la yanfa'u qawlun wala wa 'amalun illa bin niyya tsantsar magana da aiki na bawa dangane da wani umarni na Allah maɗaukakin sarki ko hani ba sa amfanar bawa da komai, illa biniyacin sai da niyya, mutum ya faɗa kawai da baki ko ya aikata da gaba ba za su yi tasiri cikin lamarin bawa ba, illa biniyacin sai idan bawa ya aikata aikin da niyya. Wala yanfa'u qawlun wa amalun haka nan faɗa ko ai magana ko faɗa da fatar baki ba za su amfanar ba wa amalun haka nan aikatawa ba zai amfanar ba wa niyyatun haka nan niyyar ita ma ba za ta amfanar ba illa bima wafaqa sunnah sai abin in aikin da maganar da niyyar sun dace cikin me sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam رواه ابن بطة في الإنا في الإبانة الكبرى idan bawa ya kasance yana so aikin sai karba gun Allah madaukakin sarki to wajibi ne wannan bawar ya kasance cikin aikin da yayi cikin niyyar da yayi cikin ainihin maganar da yayi fada ya kasance sun dace da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar haka ibnu abi zaidi alƙirawani ya faɗe ta a cikin ainihin risalarsa. Wal ikhlasu azizun fi janibin ibadat, Malam ya ce, Ikhlasu yana da girma, yana da buwaya ƙwarai da gaske a abin da ya shafi ɓangaren ibada, ya ƙulu ibn al-jauzi, ibn al-jauzi, abul faraj abdurrahman, ibn Ali al-Qurashi al-Baghdadi, al-ma'ruf ibn al-jauzi, yake cewa, ainihin ma aqallu man ya'malu lillahi ta'ala khalisan لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم kai mamakin karantar mutanen da suke yin aiki don Allah madaukakin sarki suke ikhlasi cikin aikinsu li'anna aktharan nasi domin da yawa daga cikin mutane yuhibbuna zuhura ibadatihim suna fata suna so ne kawai su bayyanar da ibadarsu su yi don su burge mutane wannan magana ta zo cikin shaidul khatir wa yaqulu ibn rajab ibn rajab abul faraj abdurrahman ibn ahmad ibn rajab al-baghdadi ad-dimashqi al-hanbali yake cewa ar-riya'u al-mahd tsantsar riya la yakadu yasduru min mu'minin fi faradism fi farad fi fardi salati wa siyam idan ana maganar asalin riya da cikar riya ba su yawaita zuwa wa mumini a cikin farlancin sallah ko azumi ba wa qad yasduru fi sadaqati alwajiba malai yace hakika wani lokaci yana gangarowa bawa a cikin sadaka ta wajibi awil hajji ko aikinsa na hajji wa ghairihima da wasunsu musamman wannan zamani na social media duk aikin da mutum zai yi ko a aikin hajji ko sadaka za ka ga yana ainihin ƙoƙari ya ɗauka ya sanar da duniya abin da yake aikatawa amma za a ga a sallah mutum bai ɗauka ya ce gashi nan yana sallar azahar ya ɗaura mutane su gani ko ya ainihin ɗaura musu cewa yau ina azumi yau alhamis amma zai wahala ga mutum ya je aikin hajji musamman waɗanda suke da ta'amuli da social media bai ɗauko wani ɓangare na aikinsa da yake na ibada ya ɗaura wa duniya ba wayannan mutane da ka ɗaura musu ba abin da za su amfane ka da shi ko aikin umra ba abin da za su amfane ka da shi ko sadaka zai bayar sai ya ɗaura a social media kwanan baya wani an sace amplifier masallacinsu yana da kuɗi sai saya sai ɗaura ya ce bari Allah dai ya ce mu ke mu amplifier mu da aka sace na masallaci mun samu mun sayi wani to sai mene mutanen da ka ɗaura ka nuna musu me za su yi maka tun da kai don Allah ka bari Allah madaukakin sarki ya baka lada wa qad yasduru fi sadaqati alwajibati aw alhajji wa ghayrihima da wasu su min al'amal adh-dhahira na daga ayyuka waɗanda suke na fili ne abillati yata'adda naf'uha ko aikin da amfanin su yake ainihin ciratuwa zuwa ga wani yake ainihin tafiya zuwa ga wani bai takaita kan iya wanda ya aikata shi wanda mun faɗo irin wa'annan ayyuka a lokaci mabambanta a lokacin da muke karanta littafin utruk asaran qabla ar-rahim fa inna al-ikhlasa fiha azizun malan yace cikin irin wa'annan ayyuka na aikin haji da sadaka da ayyuka da suke na bayyane malan yace ikhlasi a cikin su yana da girman gaske wajibi ne ba waye kokari iya iya wasa ya ainihin yi ikhlasi cikin irin wannan ayyuka وهذا العمل ما ليتي wannan aikin la yashukku muslimun annahu habitun ba wani musulmi da yake kokonto cewa duk wanda ya aiki ba shi da ikhlasi yayin dan ya burge wani cewa aikin sa rusasshe ne wa anna sahibahu yastahiqqu al-makta min Allah wal 'uquba wa anna sahibahu kuma mai aikata irin wannan aiki da yake yi dan ya burge mutane yake yi domin ya ganar da mutane ko ya jiyar da su yastahiqqul makta min Allah ya cancanci kamu daga Allah madaukakin sarki wal uqubata da kuma uquba wannan maganar ta ainihin ibn rajab ta zo cikin jami'ul ulumi wal hikam wa qad iftataha ba'd al ulama'i kal imam al bukhari fi sahihihi wal maqdisi fi umdat al ahkam wal baghawi fi sharh as sunnah haqiqa wasu manyan manyan malaman musulunci sun bude ainihin littattafansu kamar Imam al-Bukhari kamar wato cikin littafinsa Sahihul Jami' wanda ake cewa Sahihul Bukhari wal Maqdisi da al-Imam al-Maqdisi fi Umdat al-Ahkam cikin littafin Umdat al-Ahkam wal Baghawi da al-Imam al-Baghawi a cikin littafin sa Sharh as-Sunnah wa Masabih as-Sunnah da littafin Masabih as-Sunnah wal Nawawi da al'imamun nawawi fi arba'inan nawawiya cikin littafinsa a arba'una hadith musannafatihim sun buɗe littattafansu bi hadithi da hadithin innamal a'malu bin niyyat hadithin ainihin sayyidina Umar da yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kowane aiki da bawa yana tafiya yana tare da niyyar sani duk wani aiki da bawa zai yi matakar yana so ya samu lada abun Allah to sai ya ƙudurta niyyar wannan aiki din isharatan minhum ila ahammiyatil ikhlas wannan nuni ne daga malaman nan da suke nuna wa bayi cewa ikhlasi da kadaita Allah madaukakin sarki yana da tsananin muhimmanci fil a'mali a cikin ayyuka yaqulu sufyanu thauri sufyanu thauri Allah ya masa rahma yana cewa ma alashtu shay'an ashaddu alayya min niyyati yace ban taba treating wani abu ban taba magance wani abu wanda yafi tsanani a kaina ba sama da niyyata li'annaha tataqallabu alayya domin niyyata tana ainihin jujjuya mun tana kai komo a gare ni tana bani wahala rawahu abu nu'aym fi hilyati al-awliya abu nu'aym ya ainihin rawaito wannan magana a cikin hilyatul awliya za mu takaita a nan ya nuna lokaci yana nuna mun lokaci ya yi abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah ya gafarta mana وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين